الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwatta wanda muna nan cikin kitabul buyu muna cikin babi na 16 mas'ala ta 16 bai'uz zahabi bil warqi aynan wa tibran a musayar zinari da azurfa a matsayin tsabar kuɗi ko kuma wato wanda ba kerarre ba wato garin zinari ɗin ko azurfa wanda mun karanta waɗansu hadisai daga ciki da yawa ma suke tabbatar da cewa zinari da zinari babu yadda za a musanya a samu fifiko ko da kuwa wannan ƙerarre ne wannan kuma gari ne ko kuma wannan a zubin kuɗi ne wato ƙera kuɗi wannan kuma zubin kayan ado duka dole sai ya zama kima daidai wa daida ba za a sayi sarƙoƙin zinari ko zubba na zinari ko kuma garin zinarin wanda yake daga ma'adini gyararrensa ko wani hakan dai sai nauyi da nauyi daidai wa daida ko da da kerarrun ne za a saya to sai dai a ɗora a bisa sikeli ya zama nauyin iri ɗaya ne ba a cin riba a wannan zinari da zinari azurfa da azurfa amma zinari zuwa azurfa azurfa zuwa zinari to wannan wato akwai halaccin a yi fifiko in za a musanya ko a saya za a iya cin riba in an yi wani abu na sarkar zinari ko kayan ado na zinari za a saya da azurfa za a iya ba da riba haka nan aka san haka amma dai duka ya zama hannu da hannu kada a jinkirta don kada riban nasa ya shiga riban nasi'a to za mu tashi ne akan hadisi ko asarin da yake cewa wa haddasa ne an malikin عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض wato da gabla dan Umar ya ce Umar dan Khattab babban jagora cikin jagororin shari'a na wannan al'umma Umar dan Khattab kala ya ce la tabi'u zahaba bi zahab kada ku musanya zinari da zinari, kamar bayanan da na yi yanzu, ko kuɗin ne da kuɗin ko wani abu da aka yi ƙera aka yi zubinsa da irinsa ko garinsa da garinsa, duka dai, kada ku musanyi zinari da zinari illa mislin da mislin, sai kwatankwaci da kwatankwaci wato daidai wa daida. wala tushiffu ba'daha ala ba'din kada ku ƙara ko ɗan kaɗan ne sashi akan sashi wala tushiffu daga al-ishfaf ƙarawa ƙarawa ɗan kaɗan a ɗan yafa wani abu ɗan kaɗan shine ishfaf yawa ziyada al-qalila yawa ƙari ɗan kaɗan har muka ce masu cewa ai ribar da ba ta da yawa nisba ɗin ba yawa ba komai da yawa suna ce ai za a ba da bashi gwamnati za ta ba da bashi an ce babu ruwa a ciki sai daga ba a zo a ce a'a ba cewa aka yi babu ba zai zama ɗan kaɗan ne a'a duka da ɗan kaɗan da mai yawa duka dai bai halatta ba sai dai zunubin mafi yawa ɗin ya fi yawa akan ɗan kaɗan amma dai aikata laifin kan zamantowa aikata laifin an yi haramci to wannan da ɗan kaɗan da mai yawa ɗin duka ya shiga ya ce wala ta bi ulwarika wala ta bi ulwarika bilwari kada ku sayar da ko ku musanya azurfa da azurfa illa mislan bi mislin sai misali da misali wala ta shifu ba da ala badin kada ku yi ƙari ko da kaɗan ne sashi akan sashi wala ta bi ulwarika bi zahabi ahaduhuma ghaibun wal akharu najizun bayanin baya ya nuna hana musanya jinsi ɗaya da ɗan uwansa da fifiko, zinari da zinari, azurfa da azurfa. Wannan bai halatta a yi fifiko, kamar da bai halatta a yi jinkiri, dama jinkiri ba taɓa ba da sauƙi a kansa ba a wajen musaya. Bashi ne ake jinkirtarwa, amma musaya ita ko ta menene bai halatta a jinkirtar. Ya ce, Kada ku sayar da azurfa da zinari, ahaduhuma ga'ibun ɗayansu baya nan wal akharu najizun ɗaya kuma yana nan zartacce najizun yani wato hadirun yana nan wato kada ya zama za a musanya wato wannan kuɗi da wancan ko da jinsin da ya bambanta amma ya zama wannan hannu hannu wato kuɗi hannu yanzu ɗayan kuma sai daga baya ba a canji tare da jinkiri ko ba zinari ba an yi misali ne da zinari saboda zinari ya da azurfa su ne kawai kudaden da ake amfani da su daga baya a wancan lokacin a wancan lokacin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sa da lokacin sa a dai mujtama'a ta Larabawa ta Hijaz da sauransu duka zinariya da azurfa su ne abin da ake kera kudade da su abin da aka kera na zinari shine dinar da nanir yawa daga zahab abin da aka kera daga azurfa shine darahim su ne kawai kudade duk sauran abubuwa kadarori ne kawai ba wani abu da zaka kira shi kudi sai wa'annan daga baya ne da dadewa ma aka samar da waɗansu abubuwa da ainihin aka tsaye da su matsayin kudade sai da bayan da zamani yayi nisa sosai akwai wani malami da ya yawo mutumin andalus ibnu batuta rahimahullah akwai littafinsa rihla rihlatu ibnu batuta ta rahimahullah ya rayu lokacin kusan lokacin su shehu islam ibn taymiya karni na bakwai zuwa na takwas to yana bayani cewa don ya shekaru talatin ne yana tafiya yana yaje nan yaje can daga andalus ya yi gabas ya tararaka yaje nan yaje can to shi ne ya tattara ainihin hasilin abin da ya gani na tafiye-tafiyen nasa to shi ne ya sa rihilatu imnu batuta ya ga abubuwa da yawa ko da ke ba a lokacin su imnu taimiyya da ne da hana yana hakaito wasu abubuwa da ya gani shi imnu taimiyya rahimahullah da sauransu dai ya ce ya je har ƙasar sin a lokacin ya ga suna amfani da kirgi sa'a sa wajen kan sarki amanna a matsayin sa hannu a matsayin kuɗi so suna yin wannan a lokacin fata ce yarariya haka to sai a sa kan sarki suna yin kuɗi da wannan amma laraba su a lokacin ma ba sa yin irin wannan amma dai akwai abin da ake kira folos eh kudaden kaman su lalla haka na wuri da makamantansu daga baya amma su ma daga baya ne amma kuɗin takarda shi bai daɗe ba kamar da muka sani kudin takarda shi bai dade ba saboda haka duk waɗannan wato kudade ne daga bayan suna kuma hukuncin kudi a wurin malamai amma a wancan zamanin babu su wayanda suke cewa ai babu samaniya babu magana kudi ko matsayi na kudi in ba zinari da azurfa ba har abada kawai saboda a lokacin shari'a zinari da azurfa ne wannan kuskure ne bayan da aka istilahin kera kudi da wasu abubuwa wanda ba zinari da azurfa ba kuma aka yadda a dinga cinikayya da su a dinga komai to su ma sun da hukuncin kuɗi in nau'i ɗaya ne jinsi ɗaya ne bai halatta a fifiko a tsakani yayin da za a musanya amma dai nan saboda zinariya da azurfa ita ce kawai kuɗin a lokacin shi ne to shi ne ya ce kada ku sayar da azurfa da zinari ɗayansu yana nan ɗaya baya nan wato ɗaya baya nan ɗaya yana nan ga'ib wanda bai nan wal akhar ɗayan kuma najis yana nan zartacce wa in istanzaraka ila an yalija baitahu fala tunzirhu yace koda ya nemi jinkirtarwarka ya nemi ka saurara masa ka jinkirtan masa zuwa ya shiga gidansa ya fito ma'ana ya karɓi kuɗin naka misali za ku yi canji ka ba shi dinarinka zai canja maka da dirhamai amma suna cikin gida to ko da wato ya karɓi dinarinka ya ce jirani in shiga gida in ɗauko in kawo maka kada ka yi yawa ka riƙe dinarinka shi ya je ya ɗauko in ya kawo sai ya ƙirga ya baka sai ka ba shi sai ya baka kai ma ku ba juna ma'ana a nan take dan wannan jinkirin na kan a shiga gida a fito za a saba wa mai shari'a za a saba shari'a ruwa sai je ya dauko kai kudinka na hannunka shi ma kudinsa na hannunsa yayin da ya zo sai ya baka sai ka bashi haka ka'idar canji take kuma wannan ba magana cewa wai ai na yarda da shi eh ai shi ma mai riba da sauransu ai da yardarsa ake yi ko da an yarda an yarjejeniya in sahibu shar'i bai yarda ba kaga ba za a yi ba ba zai halatta ba akwai abin da shari'a ta baka damar in ka yarda ka sarayar da damar ka shikenan sai ce yayi in kuma ka ce a'a kai yake da yake sai da hakkin ka shikenan amma akwai abin da kuma ko ka yarda shi ya yarda to mai shari'a kuma bai yarda muku ku yi ba kamar abin da ya shafi wannan mu'amala ta riba ko rashawa inni akhafu alaikum ar-rama wa rama huwa riba ina ji muku tsoron kada ya zama riba rama din wato fasarar sa ar-riba ar-rama ko al-irma ar-rama ko al-irma yana nufin riba yace وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وحدثني عن مالك أن عبد الله بن دينار دي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال إنما دي ابن عمر دي يتي عمر بن الخطاب ياتي لا تبيع الذهب بالذهب kada ku sayar da zinari da zinari da abin zinari to kada a saye shi ko a sayar da shi da zinari sai misali da misali wato daidai wa daida sawa'un bi sawa kamar da yazo a wani hadisin wala tushifu ba'daha ala abadin kada ku fifita sashi akan sashi wala tabi'ul wariqa bil wari kuma kada ku sayar da azurfa da azurfa kada abin da aka yi shi da azurfa a saye shi ko a sayar da shi da azurfa illa mislan bi mislan sai misali da misali kada a samu fifiko kada a ba da riba kada a yi fifiko wala ta shifo ba da ha'ala badin kada ku ƙara ko da ɗan kaɗan sashi akan sashi wala ta biyu shay'an min ha ga'iban binajizin kada ku sayar da wani abu daga ciki wanda baya nan da wanda yake nan wa in istanzaraka ila an yalija baitahu ko da ya nemi jinkitarwarka zuwa ga ya shiga gidansa ya ɗauko maka falatin zirhu to kada ka jinkirtan masa inni akhafu alaikum rama ina ji muku tsoron riba wa rama huwa riba rama din shine riba bambanci tsakanin wancan kawai wato isnadin ne daga wancan daga nafi zuwa abdullahi dan umar dan kuma abdullahi dan dinar zuwa abdullahi dan umar amma bayanan duka ɗaya ne ma'ana dai duk abin da yake jinsi ɗaya ne daga zinari da azurfa kasancewa su ribawiyat to duk abin da yake jinsi ɗaya ne to bai halatta a musanya a samu fifiko komai kyan wannan da ainihin rashin kyan wancan in dai dukansu suna karbuwa misali kuɗaɗe wannan sababbi ne kal da su suna birge mutane wannan kuma sun sha hannu da yawa amma dai duka ana batar da su to bai halatta a yi fifiko a wajen musanya su tun da jinsi ɗaya ne amma jinsi daban-daban to wannan ana iya fifiko gwargwadon yadda aka yarjejeniya amma dole ya zama hannu da hannu to kamar na faɗa haka in kuɗin ne da kuɗin ƙerarru ko kuma a abin da aka ƙera da shi ɗin ne wanda aka ƙera da zinari ko azurfa ɗin shi da ɗan irinsa ko kuma yadda yake daga ma'adinai ba ma ƙera shi ba bai zama kuɗi ba kuma wato yana a matsayin attibir garin zinari ko na azurfa duka dai musanya shi ko sai da shi danin jinsinsa baya halatta da fifiko dole zama daidai wa daida kamar dai a kayan abinci ribawiyat kaga shi ma dukkan wannan nau'i da rashin kyan wancan in jinsi ɗaya ne dole a musanya daidai wa daida kamar da ku sha bayani shinkafa mafi kyau da mafi rashin kyau in an so an yadda a yi musaya a tsakaninta dole zama daidai wa daida dole a ajiye maganan fifikon ba za a ƙara komi ba kuma za a lura da wannan to sai a sai da mara kyan a sayi abin da ya samu na daga kyakkyawa da kuɗin da aka samu amma banda ta surar musaya amma in jinsi daban-daban ne wannan wannan a iya fifitawa shinkafan alkama kaga daban ne tsarinsu daban-daban ne saboda haka kana iya ba da alkama kwano biyu a baka shinkafa kwano ɗaya ko ka ba da alkama kwano uku a baka shinkafa kwano biyu babu lai ko akasin haka amma ya zama hannu da hannu ba a taɓa ba da sauƙi a wajen jinkiri a wajen musaya ba wa ta sani an malikin annahu balagahu anil qasim ibn muhammadin annahu qala qala umar ibn al-khattab الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع لا يباع كالئ بناجز مالك يا سامو daga Qasim dan Muhammad annahu qala Qasim dan Muhammad ya ce bai fadi wasu dassa daga Qasim din ba yace Umar dan Khattab ya ce ad-dinar bid-dinar musayar dinari da dinari canji kenan wa dirham bid-dirham dirhami da dirhami wa sa'u bisa sa'i da sa'i wato a ce kwanan hatsi da wani ɗan uwansa ko kwanan shinkafa da wani irinsa kai ko da ma kuwa dinari ne da azurfa dinari ne da dirhami ko ko dirhami da dinari yawa ko menene ma dai in ya zamanto musanyawa za a yi to wannan layu ba'o kalon binajizm yawa wato in dinari da dinari ne tun da jinsi ɗaya ne kaga babu magana fifiko in dirhami da dirhami ne babu magana fifiko yawa sa'i da sa'i ana nufin sa'in abu wanda ke jinsi ɗaya yawa sa'in alkama da sa'in alkama sa'in alkama da sa'in alkama yawa amma idan ya zama sa'in alkama da sa'in shinkafa ko hatsi ko wani abu to wannan ba dole ne ya zama daidai wa daida ba amma a wajen jinkiri kan babu sauki wala yi ba'u kali'un binajizin ba a sayar da ko a musanya mai jinkirta da wanda yake hannu a hannunan take kali'un shine wato wanda zai zama na jinkiri kamar bashi wanda sai wani lokaci nan gaba za a bayar najis kuma wanda za a bayar nan take duk da ka dai maganar tana komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya kada a yi fifiko a tare da jinkiri idan idan musaya ta jinsi ɗaya ne ko kuma kada a yi jinkiri idan wato jinsin ba ɗaya ba ne wa tunda wannan an yarda a yi fifiko in jinsi ɗaya ne bai halatta a yi fifiko kamar da bai halatta a jinkirta duka biyun bai su halatta ba amma in jinsi daban-daban ne fifikon ya halatta yadda aka yarjejeniya ba ƙaidi amma dai jinkiri ka ba mutum naka shi kuma nasu sai daga ba zai baka wannan babu sauki ba taba samun sauki ba a hadisai wa hadathani an malikin an abi zinadi annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yaqul la riba illa fi zahabin aw fi fiddatin aw ma yukalu aw yuzanu mimma yukalu aw yushrab daga maliki daga abu zinadi cewa abu zinad abladan zakawan kenan ya ji sai dan musayyab yana cewa la riba illa fi zahabin babu riba sai a zinari an fi fiddatin ko a azurfa ma'ana kuɗi tsabar kuɗi kenan yawa malamai sun riskar da abin da ya tsaya madadin su a cikin tafiyar rayuwa cewa su ma riba din tana shiga ta shiga shine ra'ayi sahihi na malamai dan kada a kafa hujja da irin wannan cewa to ai magabata ma sun ce duk wani abin ba zinari ko azurfa ba saka ba za ta ma'ana riba ba za ta ta'allaka da shi ba kamar da wasu ke faɗa cewa riba ba ta ta'allaka da kudaden takarda ko sulalla ta ta'allaka ne da zinari da azurfa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da zai dore fadin wannan kullewar tunani ne kuma rashin fahimta ne domin abubuwa da yawa wasa'il yadda ake yin su ya cancanta amma dai asalin manufar ta shari'a tana nan tunda manufar ita ce duk abin da aka yarda ya zama dukiya ta mu'amala musaya matsayin kudi wanda aka bashi kowa shari'ayya karfi na wato a saya a saya a saya da shi a sayar da shi kenan ya zama kuɗi saboda haka abinda ake magana a kansa na riba ko rashin san duka ya shiga to kuɗi dai ake nufi aw ma yukalu ko kuma abinda ake aunawa da hannu auyo zan ko dora shi akan sikeli da ma yukalu daga abinda ake ci auyo shirab ko ake sha dukkanin jinsunan abinci ko ababen sha waɗanda ake iya aunawa ko a gwada nauyinsu a sikeli to su ma sun zama ribawiyat yawa saboda haka kuɗi ne kuɗi ko kayan abinci na riba take shiga wajen musaya a ce bai halatta a fifi ko a jinsi guda amma abinda ba kuɗi ba ne zinari ko azurfa ko abinda ya maye madadinsu daga kudaden takarda ko sulalla to waɗannan su ma riba tana shiga ciki amma wani abu daban da ba wannan ba sannan kuma abinda ba abinci ba abinci kayan abinci na rayuwar yau da gobe to wannan shine riba take shiga ciki daga abinda ake ci ko ake sha shi yasa ake cewa kaman filaye ƙasa kenan kaman waɗansu kadarori irin wato kamar dabbobi haka da makamantansu duka ba ribawiyat ba ne za ka yi musanya dabba ɗaya da wata wata da ta fita ko kuma waɗansu biyu da suke ita ɗaya ka ba da biyu a baka ɗaya ko ka ba da ɗaya a baka biyu za a iya yin haka an yarjejeniya bai zama riba ba duk da cewa dabbobi ne amma kuma idan aka yanka su ya zama nama saboda ya zama abinci a lokacin naman su sai ya zama riba ta shiga ciki tunda an yanka ya zama nama ya zama abinci saboda haka ba za a musanya naman dabbobi masu kafa hudu sanu shanu bahimatul an'am dai kawai shanu raquma tumaki da awaki duka naman su abu ne guda daya ba ba zai ba zai afifi ko a ce naman rago ko na akuya fi taushi ya fi laushi da maiko akan na raƙumi ko na sa ba saboda aka aififi ko inda an yadda ya musanya sai a daidai wa daida a ɗora su keli kilo daidai wa daida in ba haka ba kuma a sai da na raƙumin a sai na rago da ya samu amma dai ba za a yi bambanci haka nan namun daji haka tsuntsaye misali da naman talo-talo da na agwagwa sarkin kazanta da sauransu kaji da komai jinsi ɗaya ne yawa saboda haka ba a fifiko in kana kwaɗayin naman agwagwa kana da naman ɗawi su ma kana so ko na misali talotalo na ce in za ku yi musaya da wani to dole sai nauyin ya zama iri ɗaya ya baka naman naman talotalo abin nan kilo ɗaya kai ka bashi na agwagwa kilo ɗaya ba bambanci dole ya zama haka to haka dai saboda wannan ya zama abinci ya zama abinci amma in suna da ransu za a yi musanyawa ka ba da ɗaya a baka biyu in kun yarjejeniya riba ba ta shiga cikin su kamar tufafi haka su ma ana iya ba da tufa ɗaya a karɓi tufafi guda biyu ba ba ribawi ba ne amma dai kuɗi abin da aka kera da kuɗi ko abinci yawa asalin abinci ko abin da yake muhimmi wajen gyara abinci duka riba tana shiga ciki amma abubuwa irin na ganyayyaki haka kayan marmari da ake ci ɗanyu a baya an yi bayanin cewa da ba ta shiga cikinsu ana iya fifiko a musayar idan dai ba busa sa su ake ana ajiye su ana ci ba ko mun karanta wani yawa kamar ganyayyaki haka in dai za a yi hannu da hannu wannan babu laifi su ma ba riba ba ne وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قدع الذهب والورق من الفساد في الأرض daga maliki daga yahya dan sa'id al-ansari cewa ya ji sa'id dan musayyib yana cewa qad'u zahabi wal wari eh a yanke ko a farfasa zinari da azurfa min al-fasadi fil ardi yana cikin barna a cikin ƙasa wato ma'ana a karairaya kuɗaɗe kamar zinariya da azurfa a zo a karairaya su domin a mai da su wani abu daban ko kuma wato zinariya da azurfa wacce ake yin ado da su aka halatta a yi ado da su kawai a yi sarƙa a yi ‘yan kunni ga mata kawai banda maza to a zo a narkar da su ko a fasa su a yi wani abu kamar a ce a yi kofi a yi faranti a yi wasu abubuwa yana cikin barna cikin ƙasa domin dukiya ce da ya kamata a sake ta a yi amfani da ita ta kewaya tsakanin mutane wajen biyan bukatu to in ya zama suna da wadata za zo su lalata wannan don kawai su yi almabazaranci to wannan barna ne a bayan ƙasa saboda haka almabazaranci ne ba a so za su takura ainihin dukiya ko su ɓata dukiya su ɓannata ta alhali an sake ta ta kewaya za a amfana shigen dai abin da ake gani a wannan zamani na yadda waɗansu suke daskarar da dukiya mai yawa sosai a sayan waɗansu kadarori wanda ba su da amfani ko ba su da muhimmanci wanda inda za su bari waɗannan kuɗaɗen su kewaya a yi kasuwanci a yi ayyukan abubuwa da yawa to da zai rage wahalhalin jama'a an ce mana daga cikin hikimar da ta sa mai shari'a ya hana a yi kofuna ko abubuwa na butoci da abubuwan amfani farantai da sauransu a matsayin abin kwalliya a dakunan mawadata duk wadata saboda na farko akwai wato ɓata dukiyar wato amfani da ita ta hanyar da bata dace ba yawa sannan kuma akwai alfahari da tinkaho da nuna isa a ban ƙasa abinda wani yake nema ya samu ɗan ƙanƙani ya je ya sayar ko ya canza shi ya samu ɗan biyan buƙata wani kuma ya zo ya ajiye shi ma kawai ninkin ba ninkinsa dukiya mai yawa ya ɓata ta a haka yasa aka hana yin ado a jikin gidaje ko wani abu da abin da ya shafi kuɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan wato wasu a tafsiri sun faɗa wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun wasu sun ce yana daga cikin irin abin da suke hada wannan din dan da mafi rinjayen shine barna da yawa ta alfasha da yawa amma dai waɗanda duk suka kai gurɓacewa su irin alfashar duk da suka ga dama in suna da kuɗin ba abin da za su yi ba don shi ne zai nuna san isa la samu dace dan adam duk abin da ya yi ya nuna isa ya nuna ƙasaita ya yi fasadi ran da ajalinsa ya zo shi kenan zai tafi ya bashi ya tafi da laifin ɓarnar da ya yi Allah ka kyauta ƙarshen mu qala malikun malik yace wala basa an yashtari ar-rajulu zahaba bil fiddati wal fiddata bil zahabi wala ba'sa yace babu laifi an yashtari ar-rajulu zahaba bil fidda mutum ya sayi zinari da kudin azurfa wal fiddata bil zahabi ko kuma ya sayi azurfa da zinari gizafan a tsibi wannan tsibi ne wannan kuma a saya da kuɗi abin ƙidayawa tunda nau'in wato jinsin ya sha bamban dole za a samu fifiko to amma da yake ya halatta a samu fifiko a jinsi da ba ɗaya ba to babu laifi iza kana tibran aw haliyan qad siga idan garin zinarin ne ko kuma wani kayan ado ne na zinari a riga an kera shi ba tsabagen kerarrun kuɗi ba wanda za a kirga su sulalla kaza a wannan daga ma'adini yake ba kera shi ba ko kuma a an kera amma ba kuɗi aka kera ba sarƙa ce zobe ne warwaro ne a dan mata to wannan babu laifi yana tsibi a saye shi yawa a saye shi da ƙerarren kuɗi ko kuma a musanya shi da wani abu da aka ƙera ɗin. Muhammad da Rahimul Ma'aduda, amma dirhamai ababen ƙirgawa, wa dananirul Ma'aduda da dinarai ababen ƙirgawa ƙerarru, falayin bage li'adin an yi shari'a she'an min zalika jizafin. Baya kamata wato baya halatta ga wani ɗaya, ya sayi wannan kuɗin ƙerarre ya riga an san dinari nawa ne ko dirhami nawa ne a matsayin tsibi kawai a ƙi lissafa a ƙirga ɗin yawa a ce kawai a saye shi a tsibi ga tsibin silalla na zinari wato da nanir ko kuma na azurfa da rahim ka saye su da abin da za ka saye su da shi ko da ba jinsinsu ɗin ba ne in dai har ƙerarrun kuɗin ne a saye su da wani abu daban a tayo lama wa yu'adda ba halatta sai an san yawan an kirga tun da dai an ƙera su sai a lissafa su a san silai nawa dinari nawa ne dirhami nawa ne sai a ɗora musu a canjin akan haka wai nishturiya zalika jizafan amma idan aka saye shi wato mana aka canje shi yana tsibi wannan ma yuradu bihi langararu kawai ana so ne a yi kasada a sanya kasada ciki hina hina yudraku adduhu yayin da aka bar kirga shi tunda kirga shi abu ne mai sauki in ba kera shi ba ka gani in ba kerarre bane ko kuma dama kamar sarkoki ne da sauransu kaga wannan nauyi ne zai iya ba da yawansa. Yawwa. To wannan in ba a ɗora akan nauyin ba ma babu komai, amma sulallan da za a saka hannu a kirga nan take, a ki kirgawa to ana so ne wani ya zama cikin kasada a cikin masu mu'amalar. Yawwa. Shi yasa ya ce fa inna ma yuradu bihi al-gararu hina yutraku adduhu wa yushtara jazafan. Ana so ne ya zama an kulla wannan canji ko musaya ko ciniki tare da yaudara yayin da aka bar kirga shi aka saye shi a matsayin tsibi wale su haza min buyo ilmusulmin yin haka kuma baya cikin cinikayya musulmi duk wani abu da za a saka kasada ko rashin tabbas a cikinsa to baya cikin tsarin kasuwanci na musulmi kajifa shi dama kullu bai'in bin ghararin yawa au dararin au hadarin duk abin da ya zama akwai cutarwa ko kuma kasada da rashin tabbas yau bi hadarin an gararin yawa wato ma'ana akwai kasada ko tsoron faruwar wani hadari ko garar wato kasada a cikin rashin tabbas to wannan bai halatta ba a shar'anci cinikayya da dabaru da yawa na harkoki na dukiya yanzu musamman wanda wato turawa ko kuma yahudawa suka fito da su na dai zambata ko yaudaran mutane su azurta kansu ta wayo duk za a galibin su irin wannan din abubuwa ne da suke cike da kasada fama ma kana yuzanu min at-tibri amma abin da ake dora shi a sikeli daga garin zinari ko azurfa wanda ba kera ba dai shine tibr walhali da kuma ado kayan ado wanda aka kera kamar sarkoki wala ba su an yi ba a zalika jizab ba laifi a sai da shi a matsayin tsibi ba laifi tsibin kayan yari kayan warwaro da sauransu kayan adam mata babu laifi tsibinsu a yi cinikinsu a ce an saya kaza yawa in jinsin ya zama daban-daban jinsin ya zama daban-daban in jinsin iri ɗaya ne kaga ai an hana an yi bayani cewa an hana da kuɗin da za a saya da shi da kuma jinsin abin da aka kera ɗin da kuɗin azurfa za a saya kuma da azurfa aka yi wannan kayan adam a da kuɗin zinari za a biya da zinariya aka yi wannan abin to wannan in irin wannan ne ko da tsibin ne bai halatta kamar yadda bai halatta a gerarren kuɗi abin kirgawa bai halatta a tsibin amma in jinsin daban-daban ne shi ne in ba a san yawansa ba kuma wannan gerarre ne yawa wannan ma kuma misali gari ne ba za a iya sayan wanda ba a san yawan adadinsa ba da wani abu da ba a san yawan adadinsa ba tun da jinsi daban-daban ne in an yi fifiko ma babu komi wa inna mabtiya uzalika jizafan kuma a eh sayan wannan din a matsayin tsibi ka hayatil hindati wat tamri to yayi kama da alkama ne da dabino wa nawi da abin da kama da su min al-adimati allati tuba daga ababen ci da ake sai da su jizafan a tsibi ya halatta a sayarwa mutum alkama ko shinkafa ko hatsi tsubinsu ya ga abin da aka juye bai san buhu nawa ba ne ba mai sayarwa shi ma bai san nawa ba ne ba ya halatta a sai da wannan da kuɗi yawa ko a yi musaya da wani abu da ba jinsinsa ba yawa wanda wato shi mai saye da mai sayarwa ba wanda kowa ya san yawan nasa ba a san yawan ba, amma dai ana gani, an ga yawan haka a tsibe, babu laifi a ciniki a kan wani. In ya zama ba jinsi ɗaya ba ne, amma jinsi ɗaya ne, da abin da za a saya da shi da wanda za a biya musayar to kaga bai halatta a yi saboda don kan a samu fifiko, tunda babu rangwame dangane da fifiko a jinsi guda, kamar da babu rangwame a jinkiri. ya kayi atil hillati wa tamr kamar yanayin alkama ne da dabino wa na'ima da makamantansu min al'adimati lati tuba'u jizafan daga ababen ci da ake sai da su tsibi wa misluha yukalu amma kuma irin su ana aunawa da hannu eh wato ma'ana kaga ai ba abin da zai hana auna alkama ko shinkafa amma dai tunda ba auna din ba shi ya an yadda amma kudi sulallan kudi yawa waɗanda ƙerarru ne to su sai dai kuma yawansu a taro a ƙirga a san yawan sannan a musanya a yi canji amma ba za a ce kai ka kawo dubu kaza ka kwashe gaba ɗayan waɗannan canji ba ko ba haka ba masu shago misali za a iya haka kana buƙatar canji sai ba wani ɓata lokaci ba mu da lokaci da gaggawa muke saboda haka kawo kaza ka kwashe waɗannan a dole sai an yi lissafi an kirga ya ce falaisa biftiya izalika jizafan basun to irin wannan babu laifi a aicinikinsa yana tsibi babu laifi aicinikinsa yana tsibi abinda dama ɗora shi ake a skeli ba ƙera shi ba yawa garinsa ne yawa ko kuma ƙerarrensa ne amma ba kuɗi ba ne tsibinsa ba a san menene yawansa ba to wannan za a iya sai da shi a matsayin tsibi yawa in ba jinsi ɗaya ba ne da kuɗin da za a sayar ɗin in jinsi ɗaya ne wannan bai halatta saboda kar a samu fifikon da zai bayu zuwa ga fifiko a jinsi guda asali dai ciniki na tsibi abin da yake an tsiba shi ya halatta idan wanda ya tsiba bai san yawan abin da ya juye ba shi ma mai saye bai sani ba zai sai abin da ya gani ne babu laifi a sayar da shi matuƙar dai ba za a sayar da shi ba ne da irin jinsinsa eh to wannan in irin jinsin sa da shi za a sai to wannan bai halatta amma da kuɗi ko da wani abu daban da ba jinsin sa ba wanda ko da fifiko ya auku babu riba a ciki to wannan babu laifi qala malikun imam malik ya ce man ishtara masahafan aw sayfan wanda ya sayi alqur'ani mai girma wato nuska da alqur'ani aw sayfan ko kuma takwabi aw khataman ko zobe wa fi shay'in min zalika zahabun to cikin wani abu daga waɗannan sai ya zama akwai zinari da aka lika sukan yi irin wannan a gafakar alqur'ani sai su sa kuben zinari ko afidatin ko azurfa a jikin zoben ko a jikin marikar abin takwabin bidana nera auda da rahima wato sai ya zama an sayi wannan an fanshi alkur'ani kamar da suke cewa ko takwabin ko zoben alhaji alhali jikinsa akwai zinari ko azurfa to kuma aka saye shi da kudin zinari shine dinarai ko dirhamai fa inna mashturiya min zalika wa fihi zahabu bi dananira to abinda aka saya ko alkur'ani ko takwabi ko zoben ko wani kwano ko ma menene dai agogo ne makamantansu alhali yana da zinari sai aka saye shi da kudin zinarin kuma dinarai da zinari ya aka masa ado ba zinarin bane zalla amma dai an dallika masa dan darjanta shi to kuma za a saye shi da kudin zinari dinarai kenan wa annahu yunzaru ila qimatihi to sai a duba kimarsa kimar wato zinariyar da aka liƙa jiki ɗin. Bayan kanar ƙimatu zalika sulusai ne, wato idan ya zama ƙimar ita kadarar da za a saya ɗin, ƙimarta ta asali yawa ya kai biyu bisa uku na kuɗin wato kadarar. Yawa asalin ya kai kuɗinsa ƙimarsa ba tare da haɗawa da ƙimar zinariyar ba ko azurfar. ya kai bi bisa uku na kuɗin. Wakimatu ma fi mina zaɓi sulusa, ƙimar abin da aka leƙa na zinarin ko azurfa in azurfa ce, wato bai wuce sulusi ba, daga sulusi zuwa ƙasa. Ba za ka ja'izun wannan ya halatta labasa bi babu laifi da shi, domin ba shi ne mai rinjaye ba, ba za a ce yanzu an sai da zinari da zinari ba, ko an sai da zinari da azurfa an ci riba ba. ya zama ɗan kaɗan ɗin ya bi mafi yawa shi ne hikimar. Ya halatta iza kana zalika yadda biyar in ya zama hannu da hannu, tana magana hannu da hannu kam, a musaya kowace iri dole ne ya zama haka. Wala kuna fiye ta akhirun wanda babu jinkirtarwa a ciki. Wa mashturiya min zalika bilwari. Amma abinda sannan abinda za a saya yawa daga irin wa'annan tarkacen da za a saya takwabin ne zinarin ne a zobin ne ko kuma wani abu makamancin haka to ya zama da azurfa aka yi shi mafi da azurfa za a saye shi yawa za a saye shi da azurfa kuma mafi hilwar shi ma yana da azurfa kamar wancan din ne dai bambancin kawai wancan zinari wannan azurfa da kuɗin azurfa wato wato dirhamai ko kuma garin azurfa to da shi za a sayi wannan kadar wacce take ita ma an liƙa mata azurfar da azurfa za a saya amma kuma jikin akwai azurfa abu jikin kayan to nan ma nuzira ila qimati sai a duba kimar kayan asali fa in kana qimatu zalika as-sulusain idan kimar asalin takwabin ko zoben misali idan ƙimarsa ta asali ta kai biyu bisa uku na kuɗin wa ƙimatu ma fihi min alwariqi sulusa ƙimar abinda aka liƙa jikinsa na azurfal bai wuce sulusi ba to fa zalika jaizul la ba'sa wannan ya halatta ba bambanci ba laifi kai akan haka wato daidai ke da wancan din wancan kawai misali ne na zinari wannan ko misali na azurfa amma dai duka samaniyar ɗaya ce ai cewa kuɗi ne babu laifi ya za ka na zalika da biyar idan ya zama hannu da hannu wato kenan ƙaidin da shi imam malik ke ambatawa a nan shi ne kada abin da aka liƙa jikin wani abun na zinari da azurfa in za a saye shi ko a saye da shi da zinari ko azurfa kada ya wuce sulusi ɗaya bisa uku ya zama asalin asalin abin da aka kera abin da shi kamar dalma ce ko kuma misali tagulla ce ko bakin karfe ne ko menene ya zama shi ɗin asalin ƙimarsa ta kai bisa ukun abin to kaga sai ya zama wannan sulusin ko kasa da sulusi ya bi mafi yawa ana ba da ana ba da hukunci ne ga mafi rinjaye amma idan ya kai rabi ko a ce ma shine sulusan to kaga shike da rinjaye sai ya zama tamkar shi kadai ne sai ya zama ba zai halatta to wannan ya halatta idan kana yadan biyadin idan hannu da hannu ne wallam yazal zalika min amrin nas indana kuma wannan bai gushe al'amarin mutane ba a gurin ma'ana haka malamai suke ba da fatawa a madina wato a wurin a madina cewa abin da aka kera da zinari ko aka kera da am wato abin da yake an saka masa zinari ko azurfa yawa amma asalin ba zinarin ko azurfan ba ne ana son a saye shi da zinari ko azurfa babu laifi yawa in ba yi da yawa bai wuce sulusi ba in bai wuce sulusi zuwa ƙasa ba babu laifi a saye shi da zinari da azurfa duk da cewa shi din ma zinari da azurfa saboda shi kaɗan ɗin biyu yake amma idan ya zama wato zinari ne da zinari zalla ko azurfa da azurfa zalla wannan za a saya da kuɗi wannan kuma tsibi ne ba a san wato duk gaba ɗaya haka yake ba a san yawansa ba to ba za a yi wannan ba saboda kar a samu fifiko sai in an ɗora a kan sikeli an ga yawansa daidai wa daida ne ba wa bambanci to sannan zai halatta amma ba zai halatta a yi shi haka jizafan haka tsibi ba bai halatta sai an tantance yawan tukuna don kar a samu fifiko a jinsi ɗaya amma jinsi daban-daban ne wannan babu laifi ko da wannan tsibi ne wannan kuma a yananne ne in ba tsabar kuɗi ne ƙerarre ba lokacin ya da saura To, bari mu ɗan yi wannan na goma sha bakwai. Sai ma ja a fi sarfi abin da ya zo game da musaya, ƙari akan abin da aka faɗa. Canji. Wato, ana yawan wannan kuma har yanzu ma misali, to amma dai yanzu saboda yawaitar kuɗaɗe daban-daban daban-daban. Amma dai canji al'amari ne na rayuwa ko da yaushe ma. Hadasani ya yi an malikin an ibn shihabin. عن مالك بن أوس بن الهدسان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار ودق مالك دق ابن شهاب دق مالك عن أوس عن هدسان النصري سوى يعني متنجي na dinari ɗari yana son canja dinari ɗari su koma dirhamai kaga su koma dirhami dubu ɗaya kowane dinari a wancan lokacin galibi ana canja shi da dirhami goma. Yawwa, akwai dinaran ma da ake canja su da dirhamai goma sha biyu. Ƙala ya ce, Fada ani ɗalhatu bin Ubaidillah, sai ɗalha ɗan Ubaidillah ya kira ni, ɗalha ɗan Ubaidillah sai ya kira ni, fatarawad na sai muka yarjejeniya tsakanin ni da shi. hatta tsarafa minni har ya karbi canjin a wurina wato mana zai karbi shi yana so ya dunkule kudinsa shi zai bada canji ya rike dinaran madadin ka rike dirhami dubu misali kaga tsabar za ta ma yawa in baka bukatar wani ciniki kaga ka dunkule su zama dinarai ɗari ya fi maka duk makalmakal da za ka yi da su da ɓoyewa kar a gani zai hima sauƙi musamman a zamanin da da ba banki ake ajiyewa ba to amma wanda zai je kasuwa ya kasuwanci wani lokaci zai buƙaci canjin so saboda haka Talha da Ubaidillah babban sahabin nan muhajiri to sai ya kira ni muka yanin tattauna muka gamsu da juna akan zai canje su a wurina wa khaza zahaba yuqallibu fi yadi ya karbi zinariyar yana juya ta a hannunsa yana duba kudin sun makala sannan yace da ni to shikenan saurara hatta ya tiya ni khazini min algaba sai mai kula da taskata ya zo min algaba daga anin duhuwa jeji wato akwai mai kulan masa da taskar kudinsa a mutanen da akwai amana da yawa masu kudi ba su ne suke kula da taskar kudinsu ba sai ce akwai yaron gida taskar abinci inda ake ajiye kayan noma amfanin gona kudin ma da ake ajiyewa na sulalla kudin yana hannun wani wanda shi ne zai in za a ba wani sai a ce ka je ka bude ka kirga sulai kaza ka je ka kaiwa wani haka suke ka gani dinari dubu za a bayar na canji ya ce to sai yaro na mai kula da taskata ya zo ya je jeji in ya dawo za a kirga a baka da kaga irin wannan mawuyaci ne yanzu ana samun amana da jefi-jefi amma mawuyaci ya ce kamar yin wa umar ibn al-khattabi ya san kuma dan khattab yana jin su fa qala umar sai umar yace masa yace wallahi la tufariquhu hatta ta'khuza min wallahi ba za ka rabu da shi ba tunda dai canji ne sai ka karba daga wurin su yanda ka bashi dinari ɗarinka to sai ka karba karbi dirhamin ka dubu a gurinsa ba za ku rabu ba in ba kuna son ku yi laifi ba sun makala sannan ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a zahabu bilwari zinari da azurfa in za a canza riban zai zama riba illaha a waha in ba an yi hingo da hingo ba yawa wana kowane kuɗi da kowanne yawa walbarru bilbarru alkama da alkama riban zai zama riba in za a yi musaya illaha awaha sai in an hingo da hingo wa tamri bit tamri riban illaha awaha shi ma dabino musayarsa da dabino riba ne sai in za a yi hingo da hingo wa sha'ir bi sha'ir riban illaha awaha alkama sha'ir ita ma da sha'ir din riba ne sai an yi hingo da hingo mana kuma menene za a musanya jinsi ɗaya ne a jinsi daban-daban ne duka maganar jinkiri babu ita ba wani hadisi da bayar da sauki akan wani fifiko ne idan ya zama jinsi daban-daban ne ko a kuɗi ko a wasu abubuwan da riba ke shiga fifiko in jinsin daban-daban ne babu laifi akan wannan gwargwadon yadda da aka yarjejeniya ba laifi kana ya ba mutum alkama kwano ɗaya kwano biyu ya baka shinkafa kwano biyu babu laifi ba kamar alkama da alkama ba duk kyan wannan da rashin kyan wancan kamar da ake maimaitawa amma dai babu jinkiri kamshi ba a taɓa samun sauƙi a kansa bukari da muslim sun rawaito wannan hadisi saboda haka canji ba sai kuɗin zinare ko azurfa ba a kuɗaɗen naira irin wannan kuɗaɗe ko ɗanne iri ba za ka ba da naka ba ya zama sai daga baya za a baka ainihin wato canjin naka ba ka ba da naka shi ya rike sannan sai daga ba zai baka matsaloli irin na yanzu misali zaka ko a bankuna ko a wasu masasar na kuɗi canji saboda rashin ɗoruwa a bisa tsari na shari'a da rashin gudun harkar riba a dukkan mu'amala zaka ana irin wannan amma dai kasancewa matsala ce wadda babu sassauci a cikinta dole ne a sama mata mafita in ba larurar da ba makawa ba bai halatta a yi haka ba eh in dai za a yi canji to dole ya zama hannu da hannu saboda ba a ƙara komai ba ba a rage komai ba amma wannan jinkirin kuma sai ya jefa mutum cikin babban zunubi na aikata kaba'ira mutum ya zama fasiki a karin banza qala malikun malik yace idza starafa rajulu da rahima idan mutum ya yi canjin dirhamai bidana naira da dinarai ya ba da dinaransa aka canja masa da dirhamai kamar da aka yi a wannan hadisin sun mawaje da fiha dirhaman za'ifan sannan sai ya samu wani dirhami na jabu a ciki cikin waɗanda aka bashi a matsayin canjinsa sai zama akwai dirhamin jabu akwai nuka dama masu binciken kuɗi masu duba kuɗi da aka duba sai aka tarar da jabu a ciki ya ce fa'ara da raddahu to sai yake son ya mai da shi domin a kawo masa wani madadinsa eh to in taqada sarfu zalika dinar to kawai canjin wannan dinarin ya ɓaci canjin ya ɓaci ba wai kawai za a musanya ya wannan da ya lalace da aka samu mara kyau ba ne ba gaba ɗaya sai a fasa canjin gaba ɗaya a maida wa mai dinarin dinarinsa e warar da ilaihi warikahu sai maidawa wato sai maidawa mai azurfa azurfarsa mai wato dirhaman mai kyan hadda jabun wa akhadha ilaihi dinarahu adawa masa da dinarinsa to wa tafsiru ma kuriha min zalika to an karin bayanin abinda ba a so yasa ba za a ce shikenan a kyale wato wannan dirhamin wanda ya lalace ko waɗanda suka lalace marasa kyau a kawo in su madadinsu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azhabu bil warqi riban illa hawaha zinare da azurfa za su zama riba in an musanya in ba a yi hungo da hungo ba wannan a bayyane yake ko wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab shi ma ya nana ta yace wa in sanzaraka ila an yalija baitahu fala tunzir an ya nemi ka jinkirtan masa har ya shiga gida ya fito zuwa ya shiga gida ya fito koran karka masa jinkirin kace kace ka rike kayan ka je kawo in so ko ku canja to to wa huwa shi wannan da ya samu dirhami ɗaya ko waɗansu dirhamai na jabu a cikin wani canjin da aka bashi izarar da alaihi dirhaman min sarfin idan ya maida masa wannan dirhamin ko dirhamin da suka lalace na canjin da aka yi ba da an yi farika ko bayan sun rabu kana bi manzilatin daini to ya zama tamkar ya bi shi bashin wannan lalataccen ne abu shay'il musta'akhari ko kuma wani abu da ya jinkirta yawa sai zama an samu canji da jinkiri ko da ba a nufi hakan ba amma wannan lalatacin aika ma ba a ba da shi ba tunda ba sahihi ba ne sai zama a muƙabilin wannan dai wannan lalatacin ko in suka lalacin to tamkar an jinkirta ne domin sai lokacin ne aka baya sanda aka mayar aka ji to aka wani madadinsa to kamar an tabbatar da sha'anin jinkiri ne a wajen canji duk da ba hakan aka nufa ba amma wannan najabin yawa karɓarsa da rashin karɓarsa duka ɗaya ne yawa bai kawo wani abu ba saboda haka tamkar ya ba da dinari ɗaya za a ba shi dirhami goma to sai aka ba shi dirhami tara da ɗaya matacce ko to babu shi kamar babu shi ne ai ko kuma dirhami biyu lalatattu babu kaga babu su to kaga wannan da za a maye da shi guda ɗayan ko biyu so an samu nasi'a an samu jinkiri a yanin ɓangarensa to sai ya zama ta wannan fiskar ya zama ba a so fali zalika kori hazalika don haka ba a so ainihin bi wannan hanyar wajen warware matsalar ba wanta kada sarku shi yasa kawai aka ce daidai canjin wannan dinarin kawai a warware shi kawai wa wa inna ma arada umar ibn al-khattab kuma dan khattab abin da yake nufi shine Allah ya ba az-zahab wal kada a musanya zinari ko azurfa da azurfa wa da'amu da abinci kulluhu dukansa ajilan bi ajilin magaggauci da majinkirci yawa kaso wani ya canja maka zinariyarka ya baka azurfa ko kuma kaso wani ya canji azurfarka ya baka zinariya ko kuma kaso wani ya musanya maka alkamarka ya baka shinkafa ko ma menene dai to kada ya zama kai za ka ba da naka ya ce to ba kai kake nema ba suka kawo kakura zuwa gobe a baka kuma ka ce ba haka ba shi kenan ka je ka nemi inda za ka samu a an hana wannan wanda walayin bagi an yako na fishe min zalika ta'khirun saboda haka baya kamata ma ne baya halatta ya zama a cikin wani abu daga wannan ya zama akwai jinkirtarwa wala naziratu ko jinkirtarwa ta'khir da nazira duk ɗaya ne yawa kawai dai ana faɗan su ne kalmomin mabambanta da ma'ana ɗaya ce saboda a kyautata magana kuma a ƙarfafa magana amma ba bambanci tsakanin ta'khir da nazira yau in kana zo usratin fa naziratun ila maisara idan wanda ake bin sa bashi yana cikin rashi to a jinkirta masa zuwa sanda zai samu wa in kana min sinfin wahidin yawa au kana muktalifatan asnafu kuma koda ya zama sinfi ɗaya ko kuma sinfofin sun sha bamban ai maganar jinkiri kan ita ba ta da alaƙa da wani cewa jinsi ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne ko jinsi ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne ba a rangwame dangane da jinkiri ƙari ne ake cewa akwai rangwame idan jinsi daban-daban ne amma ba maganar jinkiri ba Allahu alam to shi karatun fiqh ko kuma sha'anin fiqh haka yake wato mulahaza lura da abubuwa sosai sai an kula sosai kuma wannan kamar da muke faɗa kullum yana tabbatar mana da ita shari'a nagartarta da kuma faɗin nazarinta da kuma cewa daga Allah take ta fi ƙarfin a ce shirin wani abu ɗaya an ɗauke shi an dinga cewa abin da baka tunanin za a tuno shi ko a faɗe shi kuma su waɗannan manyan malamai a imma Allah ya musu baiwar da fiye da yadda muke tunani in kana karatu mu waɗannan balle in ka shiga babban babban littafi mudawwana ko wasu manyan littafai bayan madawana wanda aka nakalto maganganun Imam Malik da farfaroyinsa ko ire-irensa kamar irin su Abu Hanifa irin su Shafi'i da sauransu in kaga irin hasashen su irin yadda suke riskar abubuwa haka da zurfi eh ko ai musu tambaya kaga yadda suke hango abubuwa su kawo maka abin da baka tunani zaka san Allah ya musu baiwa ta musamman eh irin hawan kawara ake cewa ko kuma wani irin da sauri mutum ya ce ba imam dan ba na tare da imam malik haka kurin ba tare da sai ka ji mutum da sauri ya ce maka a wannan ba tare da imam malik a ba na tare da wani ba tare da wani nazari mai zurfi ba wannan duka kuskure ne da kuma wato mummunar rashin ladabi wata rana muna tare da wani doktor dahir mai gari a kano ana karatu muna katun mu ana katun mu da sani basu dani ana karatu ana karatu sai aka faɗi wata magana imam malik ya ce kaza sai ya ce a ana lasu ma malikin fi haza abas malamin ne sai ya uka sa da faɗa ce kai ka san waye imam malik kana ta kaza kaza ka wai ana karatu ta ka an karanta magana imam malik ka ce wai baka tare da shi kaza kaza ai ba ala da ne ko malami ne na yanzu malami da ya isa ai ba haka koran ka ce wai ba na tare da wani kaza kaza sai ka ce wani sa'an ka to na ban manta da wannan ba Allah ya ji kansa Allah ya datar da mu za mu tsaya ana insha Allah sai a kira sallah